الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدعزين هل رأى وأن مجلس من البركة da muke karatu a cikin littafin Akhta'ul Musallin littafi wallafar a Sheikhul Allama Muhammad Siddiq al-Minshawi alaihi rahmatullah wanda muke karantawa a wannan masallaci na Khalifa Uthman ibn Affana radiyallahu ta'ala anhu arda masallacin da yake nan anguwar Matsango a nan cikin garin Azare ƙaramar hukumar katagum jihar bauchi najeriya yau muna almuru na goma sha tara ga watan almuharram lissafin hijira ya kama shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda kuma ya zo daidai da goma sha hudu ga watan julai watan bakwai shekarun lissafin miladiya dubu biyu da shekara ashirin da biyar za mu tashi da yardar Allah maɗaukakin sarki a sabon fasali, akhta'ul mu'azzinin, kurakuran masu kiran sallah, kurakuran da masu kiran sallah suke tafkawa a lokacin kiran sallah. Na ɗaya, a talhinu wa tatribu fil azani. attalhinu ɓatawa shi ne attalhinu ɓatawa wattatribu attatribu kuma rangwaɗi ko kaɗa murya fil azani a cikin kiran sallah wa huwa min al-bid'i yin hakan yana daga bid'o'i ashaya'atu waɗanda suke min albida'i ashaya'ati yana daga bidiyoyi waɗanda suka yaɗu anil mu'azzinina daga masu kiran sallah ladanai malam zai fassara dukka guda biyu at-talhin da at-tatrib sai yace at-talhin huwa ziyadatu harfin talhini da muka ce batawa da Hausa ya ce abin nufi da shi shi ne ƙarin harafi au harakacin ko ƙarin haraka wadda da hausa muke ce mata wasali ƙarin harafi ko ƙarin wasali da babu shi au maddu kalimatin ko kuma jan wasu kalmomi maddan yazidu ala sitti harakatin ja wanda ya haurawa haraka shida bisa ƙa'idar ja a mudud wa huwa mukhalifun lima huwa muqarrarun fi ilmi tajwid hakan ya saba wa abin da ya tabbata a cikin ilimin tajwidi babu wata madda da ta kai haraka bakwai madda mafi tsawo ita ce maddar da aka ja ta zuwa haraka shida wa tatribu abin da ake nufi da at-tatribu kuma taqati'u sauti shine yayyanke sauti wa tar'iduhu da karkada shi li ziyadati al-husni don ƙara kyau a kiran sallah ya ta kada murya yana yanke yana yana rarraba yana daddatsa sautinsa saboda kawai kiran sallah ya zaki وقال ابن حزم مالا ابن حزم الظاهري ريت عليه رحمة الله يتي في المحلى كل تافنشي المحلى بسنده ya kawo da isnadinsa an yahya albakka daga yahya albakka qala yahya albakka yace ra'aytu ibn umar radiyallahu anhuma yaqulu li rajuli naga abdullahi dan umar yana ce da wani mutumi inni la ubghiduka fillahi ni ina kinka saboda Allah ثم قال لأصحابه sannan sai ya ce da almajiransa shi abdullahi dan umar da ya gaya wancan ba na son ka kuma saboda allah ne ba na son ka dokar almajiransa su ji wani abu a ransu yaya za ka dubi mutumin kirki kamar mai kiran sallah kamar ladani gafata malam ka ce ba ka son sa kuma da kace saboda Allah me laifinsa a janibin ubangiji da zaka kishi saboda Allah Abdullahi dan Umar sai yace da almajiransa dan ya kore musu wannan tunani innahu yataghanna fi adanihi innahu yataghanna fi adanihi a kiran sallarsa ne yake yin waƙe shine wannan karkada muryar da malam yake magana akai وقال العز بن عبد السلام العز ابن عبد السلام رحمه الله يتي ويكره تلحينه بالألحان المحرمات المغيرات لكلمات الأذان وتلحين القرآن أعظم اسما من تلحين الأذان عز بن عبد السلام ya ce wa yukrahu talhinuhu makaruhi ne an ƙiye wa ladan ya rika ɓatawa bil alhanil muharramat da wato kurakurai haramtattu ya rika zuwa da harufa rage ko ƙari irin wanda aka haramta al-mughayyirati lil kalimat ko li kalimatil adhan kuma ɓatawa irin wadda ko caccanzawa irin wadda suke ɓata kalmomin kiran sallah sai ce wa talhidul qur'anil azim ɓata karatun alqur'ani mai girma kuma a'zamu isman yafi girman zunubi ma min talhinil azani sama da ɓata kiran sallah wa qala al-qasimi Malam Alƙasumi Jamaluddin yana nufin Jamaluddin Alƙasumi a cikin littafinsa Islahul Masajid an al-bid'i wal awa'id Jamaluddin Alƙasumi yace la yajuzu talhinu bil adhani talhini wato bata ko caccanzawa a kiran sallah bai halatta ba wa kada tatribu to hakan nan kuma kada murya shi ma bai halatta ba to anan me malai yake nufi da wannan batawa wanda ya ambace shi da cewa ƙarin harafi ko wasali ko madda wanda kuma ya hakaito daga al'iz bin abdulsalam cewa ɓatawa irin wanda yake canza kalmomin kiran sallah kiran sallan nan larabci ne an gina kiran sallah akan harufa da kalmomi na larabci kuma kalmomi ne waɗanda suke da ma'ana shi kuma larabci harufansa suna da makharij da sifat waɗannan makharij da sifat na harufa suna da kyakkyawar alaƙa wajen ma'anar kalima musamman makharij harufan larabci daga alifun har zuwa ya harafi na ƙarshe harufa 28 da ake da su a larabci kowane harafi yana da makharaj wurin da nan ne mafitarsa a baki tsakanin harce ko leɓɓa ko haƙora ko jaufi dakhil fam ko handa ko kanɗa ko abinan ko turame na haƙori duk dai baiwar da Allah maɗaukakin sarki ya yi wa ɗan adam na waɗannan gabbai da suke cikin baki to kuma ya huwace masa ya sauƙaƙe masa ya sauƙaƙe masa hanyoyin fitar da waɗannan harufa matukar an gwada masa waɗansu sukan fita salikatan mana a ɗabi'a wasu bisa ɗabi'a suke fita wasu kuma sai an koyar da su musamman ga ajamawan mutane ajamawa waɗanda ba larabawa ba waɗanda ba larabawa ba sun tasirantu da harshen da suke magana da shi mana yaren da suke magana da shi don haka su ma ginin harufansu ginin harufansu yana da alaƙa da waɗannan gaɓɓan da suke baki wajen fitar da harufan hotun da harufan larabci daban harufan yarenku daban to dole za a samu bambanci tsakanin mafitar harufa wa in kana su ɗin ne dai gaɓɓan da su ake amfani to amma kuma sai ka samu ku a harufan yaranku ba lallai ya zo daidai da yadda harafin larabci ke fita ba yanzu mu a hausa muna da a muna da a bayan a ban mu da wani harafi mai kama da a daga a sai ba sai ca sai da sai e fa ga ha sai i ja ka la haka suka tafi har zuwa za ba ma sake samun wani harafi wanda yake kama da a amma a larabci akwai a akwai a akwai a wacce take fita daga jau akwai kuma a wacce take fita daga makogoro tsakiyarsa kuma to kaga wannan kai tsaye take fita daga kororon baki a iska ce daga kororon baki aka take fita a amma a ita kuma daga makogoro to kuma kowanne idan ka bashi fataha suna shige a da kuma a to kaga wajen karatun alkur'ani idan ka ce alhamdulillahi rabbil sai ka ce sai ka ce maimakon rabbil alamin sai ka ce alamin da ka ce alamin kaga tamaman ma'anar ta canza rabbil alamin bil ain ubangijin halittu talikai rabbil alamina ubangijin masu jin raɗaɗi don haka sai ya zama ya ba da wata ma'ana wata ba ita Allah yake nufi ba kuma saboda bambancin mafita muna da ha a hausa ha wace ta ce h amma bayan ita ban mu da wani harafi mai kama da ita ha in ka ce hausa in ka ce hunkuyi in ka ce hauka hari hira hawa hurawa duk ita ce ha da ita za ka yi amfani to a larabci akwai ha amma akwai ha ha ita ce mai fita daga jau mafitar a ita kuma ha mafitar a sifa ce ta raba su to abinda za a ce masa abinda za a karanta shi da ha in ka karanta shi da ha to za ka canza ma'ana ko ka yi ɓarna mummunan ɓarna abinda za a karanta shi da ha sai ya karanta shi da ha za ka yi ta'adi ko ka yi mummunan ɓarna to da misalsalu irin wannan to kaga kenan sannan kuma shi kansa harcen yaren da mutum yake magana da shi yana masa tasiri akan lankwasa harcensa to shi yasa ba ajame yana da bukatuwa zuwa ga alguguita harcensa da harufan larabci ba za mu iya rabuwa da larabci ba idan muna musulunci tunda alkur'ani larabci ne kar mu ɗauka kasancewar an yi mu hausawa ko fulani ko an yi mu a wannan societin namu a wannan ƙasar tamu a wannan yankin namu mu ɗauka cewa larurar da ke kanmu ita ce kaɗai mu koyi harufanmu na hausa ko na turanci mu iya karantawa mu iya yin magana da shi saboda da shi za mu ci abinci kar mu ɗauka cewa wannan shi ne kaɗai larurar wannan larura ce ta yaya za ka rayu a environment ɗin da Allah ya yi ka yaya za ka ci abinci amma larura mafi girman larura lalurar yaya za ka haɗu da Allah littafin alkur'ani littafin larabci ne so muna da tsananin bukatuwa zuwa ga mu iya faɗan harufan larabci amma gaskiya tsakani da Allah muna da ƙalubale mai girman gaske a wannan fannin alƙur'anin da yawa idan suna karanta shi abin tausayi ne to kuma canza ma'anar ba wahala ba da zaran gurbin harafi harafi da zarar ya fita daga gurbinsa ya tafi wani gurbi to kuma ma'anar canzawa za ta don haka ba karatun alƙur'ani kaɗai ba har su kiran sallah su ikama tunda harufa ne na larabci to muna da bukatar mu iya faɗan waɗannan harufa ko ‘yan uwana almajirai masu karantarwa islamiyya ku rika karantar da yaran nan harufan hija'iyya bil makharij ku daina faɗa musu su kamar kuna gaya musu harufan hausa alifun a ba'un ba ta'un ta sa'un sa ajiban sa'un ba sa'un ba ce daga nan za ka gyara wa yaro ba sa'un ba ce babu sa'un amma akwai sinun tana gabanka ita ce take fita ta nan akwai sodun mai isti'ila'i tana gabanka yanzu wannan sa'un ce da haka tun a wajen yaro a gwada masa sa'un zai ce, To, kai kanka malamin karka zo kana cewa sa'un sa, sa'un sa, ba ita ba ce, ba ita ba ce, sa'un, ka sa inin harcenka a kan haƙwaranka, ruba'iya guda biyun sama, ka ɗamfara su, ka fitar da ita. yaran ka koya musu haka su santa da haka in sun ganta da fataha fa da kasra fi da dhamma su kana da sinu a gabanka in kin nan kace musu sa'un can ka je kace musu sinun to in kun zo da fataha kace sa'un bil fataha sa in ka je sinun bil fataha ita ma sa so in ka samu yaro mai basira zaka hakuri irin waɗanda suke ana faɗa suna gane gaba ƙarshe zai iya tambaya ka ya ce maka me bambancin wannan da wannan ƙarshe sai a yi wani karatun da wani kofa wani kofa ya je wani gari aka tura shi wata makaranta sai samu malamin araba makarantar sai ce wato da Allah yana so a koya masa a koya masa alkur'ani aka fara karatun alkur'ani sai ya ji fatihar wata iri duk ya jure sai da aka je ƙarshe walal ralin kira kuma yace masa eh mana sai nuna masa harafin dad yace masa wannan harafin akramaka Allah me sunansa sai ce radi ce radi kuma sai ce dan an masa fataha me za a kira shi yace ra sai nuna masa ra sai yace to ra kuma an mata fataha me za a ce sai yace ra to me bambancin su sai ce to a ita wannan radi din ita da Hausa ake faɗanta sai ce to alqur'ani Hausa ne zaba ta mala to kaga yadda suka san matsala shine makhraj ne mafitar ne anan suka san matsala kuma anan aka watsar da karatu to shi tun lokacin da aka koya masa shi malamin arabi tun koyamar da aka yi ba a bambanta masa ba ba a koya masa da mafita ba don haka yara a koya musu da mafita in an yi ra'un za a yi zayyun in an zo zayyun za ce ita za za za yadda zai take a wajenmu yadda zai take haka za zayyun take a gabanta akwai dalun akwai zalun zalun ita kuma za ba za ba za iza ja'a ko iza zulzilati iza zulzilati karka ce iza zulzilati a rasa wanne ɗaya kamar so waɗannan bambance-bambancen suna da tasiri matuƙa to idan mutum zai yi kiran sallah kun ga kenan ashe tun da farko kafin ka zama ladan ma akwai bukatar a ce ka iya fitar da harufan larabci a gurbinsu ba sai a karatun ƙur'ani ba tsawon sun ɗauka ana bukatar haka ne kada a karatun alƙur'ani a ko larabci kake yi idan baka kiyaye harufan idan baka kiyaye makhraj na fitan harafi ba ko larabci kake yi sai dai inda ba haushe dan uwanka ne zai iya gane mai abin da kake fada amma ba lalle balarabe gane ba kake fada balarabe idan baka fitar masa harafi daga mafitarsa ba ba lalle ya gane mai kake fada ba ni kaina ya faru da ni wata rana aji malamin mu ya tambaye ni sunana sai na ce masa garba da yake asalin sunana akan takarda garba ku ne a masallaci kuka mai na abubakar na ce masa garba to wannan gadin ba su da ita a larabci ga ke sa in kun kula bari in tuna muku wani abu guda lokacin muna yara muna koyon larabci a cikin littafin da ake bugawa na kalmomin larabci akwai wani abu da ake cewa manju me manju ɗaliban islamiyya manju ko manju a mu a lokacin manju da hotonsa ma mangoro kenan eh mangoro kenan to anan sai muka ɗauka sunan mangoro da larabci alhalin su kuma larabawa idan sun tashi mana mu'amala da harufanmu in sun tashi mana mu'amala da harufanmu duk abin da ya zo da ji ji wanda a hausa muke ce mata ga to duk abin da ya zo da ji a larabci to ji mu suke ba mu da haka ba manju ba ne ko manju mango ne mango ne su larabawa sun wannan jiɗin ta mango a turanci ita suka ba wannan jimun ɗin so a wurinmu duk sunan da muka yi amfani da ji to suna ba mu suna ba mu jimun ne shi sa farkon sauka ta a ƙasar da na je makka da muka je makka za mu wuce madina a mota ko ta kamfani da muka ba su fasfot ɗinmu suka buga mana tiket a tiket ɗina da ya fito sai na ga su rubuta mun su rubuta mun jarba jarba na koma na musu magana ce ga su suka ce ba komai mashi mashi ka je kawai shikenan to ina ba ku labarin a aji malam da ya duba sunana ta ce mai sunana ce masa garba ta ce garba ya duba sai ce na masa spelin sai na ce masa zainun ra'un ba'un alif sai ce ta kuli garba laisa garba garba saboda su ghainun din wallahi ina ba ku labari na gaskiya su ghainun in za ka yi amfani da ita to ba za ta ba da ma'ana ba sai ka mata isti'la'i ba za ta ba da ma'ana ba sai ka kira ta gha gha in ka ce ga ba ita bace shi ya sa sunan malam gumi Allah ya maka albarka sunan malam gumi sai su rubuta jumi kuma sai muna gani suna rubuta jumi larabawa ana rubuta jumi a su id ne gu ne sunansa da haka sai suke sa jimun amma gumi suke nufi idan muna so su bashi a guminsa to sai dai zainu ɗin ta koma hu sai zama gumi gumi ba gumi ba amma inda muna so mu cewar cewa gumi to sai da jimun za su ba mu to ka duba a suna kawai bai gane ba sai da na masa spelling da na masa spelling sai ya ƙi yadda kuma da garba fir ya ƙi yadda da garba ni kuma na kwammace da a ce min jarba to gwanda a ce min garba da haka duk laraba su haka ke kirana garba haka duk suke kirana garba duk mai kirana zai ce garba saboda zai ga zainun ne a sunana saboda ita zainun haka Allah ya halicce ta ita ba ta zuwa ga na haka ina 'yan gairi gairil a karatun sallah gairi gairil mazgubi ba ita wace ba ita wace sai dai ka ce gairi gairil mazgubi alaihi gairil mazgub kar ka ce gairi in ka ce gairi ba ita wace To idan mutum zai kira sallah, to yana bukatar ya san harufan larabci da guraren da suke fita kafin ya fara kira sallah. In ba haka ba, to za a samu talhini. Talhini kuma shine ko ƙarin harafi, ko ragin harafi, ko ƙarin wasali, ko ragin wasali, ko madda. madda kuma musamman ma a wurin da ba a bukatarta ai dama dama ma in wurin da ake bukatarta ne wurin da ba a bukatarta malamai suna ba da misalai irin kurakuran da masu kiran sallah suke tafkawa a kiran sallah a wannan bangaren na talhini na ɓata kiran sallah daga farko misali na farko da malamai suke ambata misalin Allahu akbar na farko Allahu akbar na farko da yawa masu kiran sallah wannan a ta Allahu ta farko fa tun daga nan da yawa masu kiran sallah ba daidai suke faɗanta ba ga ta a ce amma ba daidai ake faɗanta ba kamar yaya eh da yawa madda suke mata Allah Allah kuma ko irin namu na izalan ne ma mai rawar kai ya zo ce Allahu wannan a din tambaya kake fa tambaya kake a larabci ba hali ga ce al ba zai yiwu ba kawai a Allah kawai Allahu akbar karka ce Allah kana cewa a kana ja to tambaya kake maimakon Allahu akbar Allah shine mafi girma sai ka ce Allahu akbar shin Allah ko shi yafi girma to wa in ba shi ba wa kake tambaya alasbika yana tambaya wai shin Allah kwa shi yafi girma shin kuwa Allah shi yafi girma kuma kana kira a zo sallah kai da ko sani baka yi ba ita ce wajen ashhadu ashhadu an la ilaha illa ma'anar ashhadu na shaida babu abin bauta bisa ga cancanta sai Allah sai kace ashhadu an la ilaha illallah ashhadu na shaida kuwa shin na shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah shin ma na shaida annabi Muhammad manzon Allah ne kuma shine mai kiran sallah a masallaci Akwai matsala ko babu? haka za ka dinga ji wuya ne a kira sallah inda za ka mai da hankali wuya ne ka ji wala su fika sai ka ji wannan ka tobarar Allahu Allahu ashhadu an la ashhadu haka za ka ji ana faɗa ba a yi kawai Allahu akbar Allahu akbar أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد يا أبو يدن نكي جاء مكو مغنر الله دا أشهد أدينا جن آتنا to yana daga cikin ƙarin madda marar ma'ana to hatta wuri mai maddar yanzu Allahu Allahu akwai madda tabi'iyya madda ce da asalin harkarta bata wuce biyu ba ko kafin ka je maddar ma shi kansa sunan Allah sunan Allah fa yana zuwa ne mufakham da kaurin sa yake zuwa Allahu ba a cewa Allahu Allahu akbar Allahu ba sunan Allah ba a faɗansa haka sunan Allah da kauri yake zuwa Allahu Allah wani malaminmu wata rana muna wani aiki a masallacin Quba a Madina ni da abokina Professor Mansur Isa Yalwa mu bi ne a wajen Hausawa ni da shi to muna taɗin mu da Hausa sai kan ji shi malamin nan wanda tijo ne sai ya ji a cikin maganinmu muna yawan cewa wallahi wallahi da aka yi in aka za ka za ka za wallahi kuwa sai tsayar da mu saboda ya ji abin kamar ya yi kama da sunan Allah kamar kuma yarenmu ne muke sai ce mana mama na wallahi mama na wallahi muka ce masa ma'anahu uqsimu billah uqsimu billah قال لا هذا ما يجوز لا تقولوا والله wallahi laysa min al-qasam wa laysa min ismillah wa laysa min ismil jalala bal qulu wallahi wallahi da haka su a wajen su laraba kamar in kace wallahi baka yi rantsuwa ba dan baka faɗi sunan Allah ba eh wannan kaurarawan wallahi wannan kaurarawar sunan Allah yana da wannan hakkin an cire masa wannan hakkin kamar ba shi aka faɗa ba ana ba mu labari wani alhaji ya je aikin haji irin mutanen masu kokari din nan a gida sai je shi wai zai sayi tafsirin ibnu jarir at-tabari a makka sai je library na sayar da littattafa ya je ya sallama aka amsa sai ya ce hal hunaka ɗabari a ɗabari fi najeriya an nukudu kasir yanzu ya kun gane me yake so ya ce hal hunaka ɗabari wajen akwai tafsirin tsabari a ɗabari fi Najeriya, tafsirin tsabari a Najeriya an nukudu kasir yana da tsada da yawa. To matsalar balarabe sai shi mai shago, ce ishe kula hala, ishe kula hala, me yake cewa? Sai yana tambayar wasu, me yake cewa? Mazaturid, kana faɗan magana ana cewa me kake bukata, kai kuma kana faɗan bukatar taka. saboda hunaka a wajen balarabe galibi suna amfani da hunaka a zarafi ne na makan zarafi ne na makan hunaka yana nufin can ko can ba akwai ba ku cika amfani da lafazin hunaka kalmar hunaka a ma'anar akwai ba na haka da ya ce hunaka hankalinsa zai tafi zuwa ga yana nuna masa wani wuri hunaka ɗabari to shi kansa ɗabarin da ya ce ɗa ba ƙwa ba ya ce ɗa ba su a larabci shi sa ya ji kamar hausa kamar wani yare yake yi sai dai ka ce ƙwa babu ɗa a larabci ba ɗa ɗa ɗi ɗo ɗu ɗai babu a larabci ƙwa sai kasa gane me ɗabari inda ma zai gane tsabari ɗin ake nufi to an ce hunaka kamar ana cewa ɗabari yana can sai kuma ya ce a ɗabari fi najeriya to in ya fahimci tsabarin ma zai ce to yana najeriya kuma kenan hunaka tsabari fi najeriya ɗabari ga yi can a najeriya fa an same shi annuqudu kasir annuqudu balarabe bai cika amfani da kalmar annuqudu yana nufin kuɗi ba annuqud yawanci suna amfani da shi ne a zurfa da dinari dinari da azurfa da haka sai ce annuqudu kuma zai ce kasir to anan ya ƙara dalmiyar da balarabe mai labirari kasir ɗin nan kuma in an ce kasir ana nufin karyayye shine kasir kasir shine mai yawa kasir kasir bisa almusallasa kasir bisin muhmala karyayye annuqudu kasir zinaran ya kari azurfar karyayya ce balarabe mai daga ne anan dole ya tambaya ya bika huna me kawka me kake bukata to inda a ce harufan sun fito yadda ya kamata laraba suna da basira sosai ko da ya yi amfani da kalmomin hunaka da annuko zai iya fahimtarsa to amma harufan ba su zauna a gurbin da ya kamata ba don haka duk abin sai ya dubulbulce to mu dawo kiran sallah da haka in ka ce Allah to shine ka daidai karka ce Allah karka ce Allah Allah to tsakanin lamun da ha'un na Allahu akwai ja gwargwadon haraka biyu Allahu amma tunda kiran sallah an sunnanta a madda shi to babu laifi idan ka ƙara maddar daga ɗabi'a amma kar ka fidda ita yadda za a ji kamar ba sunan Allah ka kira ba i wani mai kiran sallah Allahu akbar. ina za ka je sai can ka ji ya ce hu a sunan Allah ba ne wannan kisa ja baya wuce harka shida Allahu haka kai ta yinsa kai ta yinsa har ya wuce iyaka kuma in so samu ne sunan Allah ne ka takaita masa madda cewa za ka ji limaman harami idan sun zo ba sa ba sa ja a wannan tsakanin na yau sai ce maka Allahu akbar Allahu akbar kina sun ce to wasu kuma hu Allahu sai su ƙara masa Allahu akhu ba bukata ba hu bane Allahu akbar na ma ka ce akbar in ka ce akbar kun san me muka a baya ko to shine anan sannan ita kafin nan a daure take ak kar ka ce aku Allahu akbar Allahu akbar a ba ku bane ak kana cewa ku ka bata kiran sallah ita kanta ba'un da ra'un tsakaninsu ba madda bar Allahu akbar Allahu akbar karka ce akbar bar akwai masu haka Allahu akbar Allahu akbar aka zaka da suna kuskure ne akbar tsakanin ba madda ko harka bi babu kisa wanda ya kware a kiran sallah sai ka ji ya maka kiran sallar da ado amma kuma bai kuskure wani abubuwan ba saboda yana kula da haƙoƙin gaba ɗaya ashhadu kar a ce a yadda na bayani a baya sannan ita shinu ɗin a ɗaure take kar a ce asha ashahadu ba ashahadu ba ne ash ashhadu ashhadu sannan da dalun ta ashhadu da alhamza da ke biye da ita a tsinke suke ba a haɗa suke ba kan a ce ashhadu wallah aka za ka ashhadu wallah ila wallah kuma ashhadu allah ila ashhadu allah karkace allah sannan ita wannan ladin haka take siririya ce murakkaka ba kamar ta sunan Allah ba ce ba ashhadu Allah aka take Allah kaka ce Allah dan wani kana gyara masa a can nan ma zai kwaba zai daba to nan kuma in ka kifa to ka kife ashhadu Allah ilaha illallah sai ka je can Allah sai kai tafhim nan kuma la ilaha shi kuma aka yake murakkak ashhadu an la ilaha karka ce ashhadu Allah ilaha ba a bukata la ilaha murakkak lamun ce murakkaka duka anan amma illa illa ma haka take illa murakkaka Allah ita kuma mufakhama haka abin to wajen la ilaha ka iya kai madda karka ce ashhadu Allah babu ashhadu haka take amma la ilaha akwai madda ashhadu an la ilaha illallah nan kuma illallah nan kuma in zaka daure akwai bambanci da ta Allahu akbar Allahu akbar da lamun da hawun din suna haɗe kuma hawun din zaka yi mata haraka zaka mata dhamma Allahu za ka shi sa ba a son janye tsawo a tsakani amma illallah tunda za ka ɗaure hawun ɗin to ka iya ja har harka shida ashhadu an la ilaha illallah tunda ɗaurewa za ka za ka iya ja amma kare wuce harka shida ashhadu shi ma a kiyaye aki anna to nan ma akwai akwai gunna a wajen kan su zaka iya riƙewa gwargwadon gwargwadon a samu mai a samu wannan sifar ta gunna ashhadu an babu laifi anna muham nan ma akwai gunna ka kula da ashhadu ashhadu ha babba ce amma muhammad ha ƙarami ce karka tafi kawai can ashadu nan ma muhammadu a can ha'unce nan kuma ha'unce ashadu can kuma muhammada nan ma mimun tana da gunna haka anna muhammadarra madarra nan kuma ra'un za ka shigar cikin wannan tanwini haka ce muhammadan rasulullah wani haka da wani zaka je ashhadu anna muhammadan rasulullah kuskure ne muhammadarra ashhadu anna muhammadar rasulullah sai hayya karka ce hayya hayya haka take kawai da ha'un da ya tsakaninsu ba madda ko kana jan kiran sallah hayya haka zaka bai ta hayya ala salah nan tunda akwai madda kuma zaka tsaya akan ha'un ka iya yin harka shi haraka shida hayya ala salah ka kiyaye sadu nan sadu ce ba sinu bace karka ce hayya ala sala ba sala ba ne asfa asfa sadun ce hayya ba hayya ba karka ce hayya hayya ala sala hayya ala sala ba hayya ba ne hayya kar kuma ka rike hayya gabata malam ya haka kuma haka wani zaka ji shi hayya to wannan madda ce ka taba jin an ja shadda shadda ce fa kuma ba gunnawa balla ce gunna kai ka bari kawai jiri yana fita daga jau jiri din yana fita daga jau aka ja shi madda to kuma ba madda a wajen ka riƙe yaƙun kawai ka hana ta motsi hayya karka riƙe ta da hayya ala salat da hayya ala falah karka riƙe hayya hayya ala salah hayya ala falah can as-salah za ta ƙare da tunda as-salati ne hayya 'ala as-salati ai me ikama za ku je yana karasawa hayya 'ala as-salati hayya 'ala al-falahi to ita ce kiran sallah to wannan ci din ta as-salati ita ce za a tsaya akan ta sai a daure idan an daure takuri kuma an san takuri ko amma yan shekara 17 20 nan ba san takuri ba san takuri ba an takura su sai ka ce masa ta'un marbuta ta'un marbuta yan islamiyya ba su izawa ba su izawa kara abran ba eh wuta ba ba su izawa kara wuta ba kori bai kuna ba takuri to idan za a tsaya akan takuri to ɗauri ake idan an yi ɗauri to ha'un take yake zama ha yake zama don haka hayya ala sai ka ɗaure ha babba karka bari karka matse ya zama ba iska da za ta fita ta ha babba a'a karka ce hayya ala sala hayya ala sala na ji wani lada ne ma kan yi hayya ala sala hayya ala sala wannan madda ne madda ce ba madda ake ba hayya ala sala idan ka yi maddar sai ka ɗaure hakuri sai ka ɗaure hakuri cikin حي على الفلاح حي على الفلاح على الحقيقي على ال... با على لي با akwai masu ala li hayya ala li to ba li bane alal alal hayya alal zaka rike ta falah to ita kuma fa'un kula fa'un a larabci babu fa ba fa a larabci iri da ake kiran fi a boko babu a larabci fa fa haƙora ne na sama suke ɗoruwa a kan leɓen ƙasa e su fasa yawo a wajen saboda akwai hams don haka akwai bukatar iska ta wuce da sauƙi za su taɓa ba dannewa za su yi ba da sauƙi za su taɓa fa fa sai iska ta fita ita ce falah karka ce hayyalal fala hayyalal fala ba fala fa hayyalal falah shi za a ke cewa abin wai kakale kakale haka suke fada ce yau wannan mai kakale kakalen ne ya ja musalla ba kakala-kakala ba ne, ai, ƙur'ani ba hausa ba ne. Wai sai dai a faɗi abin haka gayan sai da ake waɗansa da hausa, to, ai, ma'anar za a canza, kakale ka ya zama dole, inda ba da hausa ake kiran sallah ba. Falah, kar a ce falah, falah, ai, haun a ƙarshe a ɗaure ta. الله أكبر الله أكبر فلا إتما أكبر أن أقول راء مفخمة تنادى كوني كراتي الله أكبر الله أكبر فبر بني بر بر بر بر بر بني an gane ko sai la ilaha illallah kaga la murakkaka ce ilaha murakkaka ce illa murakkaka ce amma Allah ismul jalala ne mufakkam an gane haka in zaka kira sallah misali ni ba ladani bane sai ka ce Allahu akbar Allahu akbar ba laifi bane in kace Allahu akbar Allahu akbar ba laifi bane in ka raba su in ka hada su ma ba laifi bane in zaka hada su to wannan ra'un din ta farko ta Allahu akbar sai ka mata dhamma domin shiga cikin waccar wacar yau wacar kabbar ismul jalala الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ياي ko in rera a nawa وقال الشيخ علي محفوظ الشيخ علي محفوظ عليه رحمة الله تكل التافنسة الإبداع في مضار الابتداع yace wa min albid'il makruha yana daga bid'o'i abin ƙi wa min albid'il makruhatu tahriman yana ga daga bid'o'i abin ƙi wanda aka haramta at-talhin wato batawa wa huwa at-taqribu yace shine kuma kada murya ai at-taghanni bihi shine waƙe da kiran sallah bi haythu yuaddi ila taghyiri kalimatil adhan sai yadda zai kai ga zuwa ga canza kalmomin kiran sallah wa kayfiyatiha da yadda ake faɗar su bil harakati was sakanati da wasulla da dauri caccanza su wasullansu da daurinsu sa musu hausa wasalin da babu ko ɗaurin da babu ko canza ɗauri ya koma wasali ko wasali ya koma ya koma ɗauri kamar madadin akbar a ce akubar ashhadu a ce ashahadu to kaga wannan duk yana daga cikin abin da yake haramtattu ne a kiran sallah hada ma'al ilmi bi istihbabi tahsini sauti malam yace wannan kenan tare da sanin cewa mustahabbi ne kyautata sauti a kiran sallah walidhalika amara annabiyyu sallallahu alaihi wasallam bilalan liyu'adhdhina saboda haka ne ma annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi umarci bilal da ya kira sallah fa kana radiyallahu anhu nadiyya sauti shi kuma bilal sai ya kasance dama kuma wato mai amon murya nadiyya sauti mai amon murya sautin yana da yana da amo yana da sauti yana da ƙarfi to saboda lokaci ba zai yi mu shiga na biyu ba daga cikin kurakuran kiran sallah muna roƙon Allah subhanahu wataala ya tara mu cikin ladan abin da na faɗa daidai abin da na yi kuskure Allah ka gafarta mani wa sallallahu wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله السلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه Allah da kai kokari Allah ya saka da alkhairi kuma bayan Allah sun sa maka ido kai baka sani ba bayan ka gama kiran sallah na gadewa suna jin da kai ake jarabawa suke maka shi yasa da aka yi karatun kiran sallah a wani masallaci aka tashi kiran sallah aka rasa ladan da ya duba saura minti biyu sai ya fice cewa zai kira mana sallah ina ladan cewa zai kira mana sallah sai wannan ya kifa kai sai wannan ya kifa kai ka yi ƙoƙari Allah ya saka da alheri wannan ba karamar jarumta ba ce ba so daidai gaba ce kamar challenge eh kamar challenge ne ko ka saba in aka yi to sai ka zo kana shakkun ko dai karka je baka kwafsa ba ka yi kokari Allah ya saka da alkhairi wannan yace don Allah a sa ni cikin addu'a a tashi lafiya to Allah ta'ala ya biya maka bukatar ka ta alkhairi duniya da lahira ka sauƙaƙe maka abin da ke maka wahala shin ya halatta a sahu mutum idan na gefensa bai tsayar da ƙafarsa daidai ba shi ya juya ƙafarsa har yadda dugadugai za su haɗu ma'ana idan wancan ƙafarsa ba ta kalli dama ba ya halatta kai ka bi ƙafarsa yadda dole sai kun haɗa dugadugai ko da kuwa kai ma taka za ta kasance za ta kauce daga kallon alƙibla a'a yana nufin mai yiwa a wajen kiran a wajen wai kiran sallah a wajen sahu wani in ya tsaya sai ya haka da ƙafarsa ya tsayuwar gwamen jaki ya buɗe wannan tana kallon kudu wannan arewa ya baza su haka ko kuma wanda zai yi haka ya tankwara su ciki sai yake maganar wai kai ma za ka juya ƙafarka ne kamar na digadiganka don yana nufin cewa shi a tsammaninsa sai ka haɗa kan yatsarka da dunduniyarka da ƙafarsa sun haɗu da haka sai ka bi shi yadda yake ka je ka manna kun haɗa ƙafafu amsa shi ne a almafuruz abin da yake kan musulmi idan ya tsaya a sallah ya fuskanci alƙibla gaba ɗayansa ma'anar gaba ɗayansa har da ƙafafunsa in zai yi ruku'u hannunsa akan gwiwarsa in zai sujada hannunsa a alƙiblarsa ba a yarda mai sallah ya kawar da ƙafarsa daga alƙibla ba sannan idan mai sallan nan a cikin sahu ne to abin da ya kamaci masallata a cikin sahu su tsayar da ƙafafunsu kowa ya tsaya daidai tsawonsa na sha gaya muku wannan a munasaba daban-daban idan ka tsaya daidai faɗinka daidai faɗi idan ka tsaya daidai faɗinka to duk wanda ya zo jikinka zai samu kafarka ba tare da ya wahala ba amma idan ka buɗe ka wuce faɗinka to ka faɗa ba za su taɓa ka ba idan ka tsuke kafarka ta yi ciki da faɗinka zai manni da ka ba zai samu kafarka ba in ya samu kafarka kuma to zai zurma ta ta yadda kuma zai cutar da gefen can saboda shi ba zai tsaya ba zai daidaita ba kenan kuma daidaita ake a sallah don haka kowa ya tsaya daidai faɗinsa to duk wanda ya zo jikinka zai ajiye kafarsa a jikin taka kafaɗarsa a kafaɗarka abin da ake bukata a sahu na farko a daidaita kar wani ya gaba wani ya baya a daidaita yana daga cikin ma'anar sahu na biyu a harhaɗu haɗuwan nan ya haɗa da kafaɗa ya haɗa da digadigai amma digadigan abin da wasu suke kuskuren fahimta sai suka ɗauka cewa gaba ɗayan digadigan ne daga tsayin kafar gaba ɗaya sai ya haɗu da tsayin kafar wancan haka wasu suka ɗauka daga yatsarka zuwa dunduniyarka wai sai sun mannu da yatsarsa shi ma da dunduniyarsa wannan kuskure ne ba haka ake nufi da haɗa digadigai ba diddigen shi ne wannan kafar gaba ɗayan ta ita ce diddige to duk yanda ya haɗu diddige ya haɗu in ƙananun yatsu ne suka haɗu diddige ya haɗu in tsakiyan diddigen ne ya haɗu diddige ya haɗu ba wai sai an game gaba ɗaya an nashe shi ta yadda ko ruwa ba za a zuba tsakaninku ba ba haka ake nufi ba so duk yadda ka samu kafarsa kafarka ta taɓa kafarsa to diddige ya haɗu ka faɗa ta haɗu to an liƙe sahu an liƙe sahu to duk wanda kuma ya kautar da kafarsa daga alƙibla ya lankwasa ta ko ta yi kudu ko ta yi arewa ko ta yi ciki ko ta yi waje almuhim kai dai idan ka samu kafaɗarsa ka samu diddigensa ka samu ma'ana kafarsa magana ta ƙare ba ruwanka da sai ka bi shi ka tankwala saka in ya juyo maka dunduniya shikenan in kafar ka yadda ka tsaya a tsayen nan haka ka ji dunduniyar ta taɓa ka shikenan kai ka haɗa diddigi in ya miko maka yatsu ka tsaye da kafarka ka ji yatsunsa sun taɓa kafarka shikenan kai ka tsaye da sau shine a wargaje amma ba zai wargaje kai maka wargaje ba to abin da ya kamata kenan ubangiji Allah ta'ala ya taimake mu ya karba mana ayyukanmu ya ba mu kyakkyawa a duniya ya ba mu kyakkyawa a gobe kiyama abin da muka yi daidai ubangiji Allah ta'ala ka ba mu ladan sa ka sa mana mizanin mu na kyawun ayyuka abin da muka yi kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana Allahumma hdina fi man hadaita wa afina fi man afaita wa tawallana fi man tawallaita wa bazna fi ma ataita wa qina wasrif anna bi rahmatika sharra ma qadaita إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من آديت تبارك ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم صل وسلم على حبيبك وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله